السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau daga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau takwas ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa ya jikansa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan zai zama majalisunmu na uku insha Allah ta'ala kafin ci gaba da karatu akwai wasu tambayoyi da za mu iya karantawa ne tambaya ta farko ya ce Allah ƙara malam imani da tsawon kwana shin akwai wasu zikiroran da ake yi a duk bayan shafa'i ko wuturi babu wani zikiri da ya tabbata da ake a tsakanin sallolin da ake yi na dare ya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama wuturi wato raka a ƙarshe yana cewa subhanal malikin kudusi subhanal malikin kudus a hankali a na uku sai ya daga murya su sai ya ce subhanal malikin kudusi rabbil mala'ikati wa ruh shi da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yin zikirura a tsakanin sallamewar da ake na sallolin to babu wani zikiri da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dan huta wanda wasu suke yi in an yi raka'a hudu ya tabbata daga magabata sun kasance idan sun yi raka'a hudu sukan dan huta sun fahimta ne daga fadin nana Aisha radiyallahu anha tana siffanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dare tana cewa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna Annabi sama yakan yi raka'o'i hudu ba sai ka tambaya ya kyan su yake ba ya kuma tsawon su yake to sai malamai suka fahimci cewa ashe idan ya garma raka'o'i guda hudun nan yakan dan huta to shi yasa ya tabbata ba laifi bane a huta amma an huta ba wani zikiri tabbatacce ake yi wanda ya tabbata a sunna ba Allahu a'lam wannan yana cewa Allah ya gafarta malin shin ko shafan mace yana karya alwala domin naji sun ce yana karyawa wasu kuma sun ce baya karyawa to shafan mace malaman da suka fi zama tsaka tsaki su ne malamanmu na malikiya sun kasa shafan mace gida-gida akwai mamatsaha wa ƙasa da ladda in taƙawa wuzu mutumin da ya shafi mace da nufin ya ji daɗi wannan alulasa ta kare akwai man waje da ladda wa lam yaqsidha akwai wanda ya shafi mace ba da nufin jin daɗi ba amma daga baya kuma sai ya ji daɗin shi ma ya taƙi rudu a lashi dakali akwai man matsaha walam ya ƙsidin lazzata walam ya didaha akwai wanda ya shafi mace ba da nufin ya ji daɗi ba kuma bai samu jin daɗin ba kamar misali mutum ya zo wucewa sai ya ji ana kururuwa a shi wani abin damuwa ne ya faru sai ya zama cikin waɗanda suke buƙatar a ba su agaji akwai mace shi kenan sai ya je ya taɓa ta ko kuma ya kamo ta ko ya ɗauko ta ya fitar da ita daga cikin wannan damuwar a lullar shi tana domin ba ku ta dallazata walam ya bidin lalata da ya nufin jin daɗi ba sannan kuma bai samu jin daɗi ba to wannan kashe-kashen shi ya fi fiye da sauran mazhabobi kamar mazhabin shafi'iyya su mazhabin shafi'iyya mujarrabin shafan mace da zarar mutum ya shafi mace to shi ke na lullar shi ta kai da a ce misali mutum zai tafi masallaci da asuba sai ya manta da wuce lasta misali ba wuta sai ya ce mu mata shi ta miƙo mishi a mazhabin shafi'iyya da wajen miƙa mishi nan zai taɓa ta ko da da kuskure ne to Allah shi lakari sai ya canza alwala kaga yayi zafi da yawa wannan hukunci su ko mazhabin ahla sai suka tafi akan ko me ma mutum zai yi da matar shi ya shafa ta ya taɓa ta ya samu jin daɗi bai samu jin daɗi ba to su a wajen su alwala tana nan dara amma mazhabin malikiya su suka yi wannan rarrabewar kuma rarrabewar tasu akwai fikin matuka a ciki so da ka magana su ta fi ƙarfi cewa a rarrabe wanne ne ba wanne ne ba wallahu alam wannan yana tambaya yana cewa shin ya halatta mutum ya saki matarsa saboda ya tafi neman ilimin addini to shi dai saki halal halal ne saki a musulunci in an ce halal kamar cin dan wake in ka ci dan wake kana da lada ba ka da lada ba ka da zunubi so daga saki halal ne amma akwai inda saki ba a san shi saki haka nan babu bai babu dalili mutum ya saki matarsa shari'a ba ta san haka shi yasa ma malamai suka ce shine abghadul halal ila Allah shine halal din da Allah ya biki akwai hadisi amma malamai suna magana akan sanadinsa da ya ce abghadul halal ila Allah talaq halal din da Allah ya fi jin haushin sa baya son sa shine saki to shi kuma a gefe guda shi dan ba abin da ya fi so kamar sai saki hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan yana da wani gado akan ruwa ko akan teku yakan tara makazabansa ko jikokinsa ko ‘ya'yansa ko masu wakiltarsa wajen halakar da ‘ya'yan adam sai ce ga wani kanji wato lantarki lantarauta duk wanda ya je ya aikin da na yadda da shi to shi zan samawa za su tafi su je kowa ya je abin da ya dawo wanda ya ce ya zuga wanda ya kaza sai ce kana ma ba waje ya tuba na ƙarshen su shine wanda zai ce ban kushe ba sai da na shiga wani gida na rika ziga miji da mata har sai da suka yi faɗa ƙarshe wannan faɗan ya ja musu suka sake ya sake ta sai shi dan ya kama kan shi shafa ya sa mushi wannan kanzin ya ce shi fi cancanta a sa musu wannan kan so daga saki ba a san shi a musulunci saki yana rusa gida saki yana mai da yara su zama marayu saki yana kawo kiyayya tsakanin 'ya'ya da ubansu duk yaran da suka waye gari suka ne babansu ya saki mahaifiyarsu a gida to musamman ba kuma su samu wani irin ruhu bayan tafiyar mahaifiyar tasu to wannan zai sa su ki mahaifin nan nasu su ki masa abin da ya cancanta a uba na biyayya to game da tambaya mutum ya saki matarsa kan ya tafi ilimin ya je neman ilimi ni ba na ganin dalilin haka sai idan an duba kila ko ita ta ce ba za ta zauna da shi ba ko ba za ta yi haƙuri ba kuma neman ilimi yanzu ya sauƙaƙa irin wahalar da magabata suka sha su yi tafiya da nisa wajen neman ilimi kusan mu ta yi sauƙi a gare mu ina ganin mutumin da ke zariya ai ba da hujja da zai ce bari ya bar gari ya tafi neman ilimin addini misali a zariya balle har a ce bai saki matarsa saboda ya tafi neman ilimi sadaka ni ba na ganin mutum ya saki matarsa da niyyar wai zai tafi neman ilimi a a shi yarjejeniya da ya haƙuri in zai iya tafiya da ita ya tafi da ita idan ba zai iya tafiya da ita ba to su yi wata yarjejeniyar da zai kasance zai tafi har ya dawo tana nan a matsayin matarsa wannan shi ne abin da ya fi wallahu a'lam tafsirin mu yana gudana daga jiya a ƙarƙashin aya ta 98 a cikin suratul baqara مالك كرمك وكان عدوا لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نعم جميل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله هو السلكية من كان عدوا لله هو اللي يكسن شيء أبو سنقابا أدنى نيشي وملائكته كما يكسن شيء أبو سنقابا ملائكم الله wa rusulihi sannan kuma ya kasance abokin gaban manzannin Allah wa jibril sannan ya kasance abokin gaban mala'ika jibril alaihi salam wa mikal kuma ya kasance abokin gaban mala'ikan Allah mika'il alaihi salam فإن الله عدو للكافرين للي ألا مدوك سكي أبوك جابا كافرين babban malami al-imam ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi yace wa hada khabar min Allah jalla tanahu wannan labari ne Allah madaukakin sarki yake ba mu cewa man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance yana gaba da Allah ay man adahu wa ada jami'a malaikatihi wa rusulihi duk wanda ya gaba da Allah kuma ya gaba da dukkan mala'ikun Allah da kuma dukkan manzannin Allah وإله منه كما ألا ينا تندموني أن من عادى جبريل فقد عاداه دون ليجا بعد جبريل عليه السلام ولألا يجيجا خيطي دم متمن ليجي بايا ثم ملائكة ألا جبريل عليه السلام وألا ليجي شوى بايا وعاد ميكائيل كما يجا بعد ملائكة ميكائيل عليه السلام وعاد جميع ملائكته ورسله كما يجا بعد دكا من ذنن ألا دكا ملائكم ألا لأن الذين سماهم الله في هذه الآية domin waɗanda Allah ya ambace su dinna da mala'ikunsa gabaki ɗaya da manzanninsa gabaki ɗaya da mala'ika Jibrilu alaihi salam ake ce da mala'ika Mika'ilu alaihi salam ake ce dukkanin su waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su هم أولياء الله وأهل طاعته دك نسوليا الله دك نسولا الله يكيسو إذا أنشي ولي الله شيني ولي يسام ولاية الله ولاية سوية كينا ولاية فتحة عواو إن تشي ولاية قوية وشبقبا شكينا ولاية سوية ذلك الولاية لله الحق a nan ne soyayya ta kasance ga Allah maɗaukakin sarki ta gaskiya ko kuma Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne abokin shi ne abin bauta na gaskiya to duka waɗannan da Allah ya ambace su waliyan Allah wa ahlu ta'atihi kuma dukkanin su suna ba Allah da'a domin babu manzon Allah mai safan Allah babu mala'ikan Allah mai safan Allah la ya'budu Allah ma amarahu ويفعلون ما يؤمرون بعد ساقا معنا دع بند أن لا يجي ويفعلون ما يؤمرون سنن دع بند أن أمر شيء سكي بعد ساقا ومن عادى لله وليا مدوا ليجابا دون وليا الله فقد عاد الله وكيف إذا أن لا يجي وبارده بالمحاربة kuma ya yi mutu na mutu da Allah ya ce Allah ya mutu yaƙi da shi ba zai yi yaƙi da Allah so da ka ce ba ka san wani daga cikin waɗanda Allah yake so ko ƙwara ɗaya ne to kai tsaye Allah ne ka ce ba ka so in kuma ka ce ba ka san wannan da Allah yake son sa ba ka san Allah to Allah ya baka izina cewa ku zo ku yaƙi kai da shi a hadisi sahihi hadisi qudsi man adani waliyan faqad azantu bil haqq a wata riwayar faqad barakuhu bil muharaba duk wanda yace yana gaba da masoyina in ji Allah to Allah yace na bashi izini na masa izini ya zo ne mutu na mutu zo ne yaki ne da shi ومن عاد الله فقد عاد جميع أهل طاعته وولايته duk wanda kuma ya gaba da Allah to kai tsaye yana gaba da dukkan masu yi Allah da'a kuma yana gaba da dukkan masoyan Allah لأن العدو لله عدو لأوليائه domin mak abokin gaban Allah abokin gaban waliyan Allah ne wal adu wa li awliyaihi li awliyaihi adu ne sannan kuma wanda yake gaba da waliyan Allah da Allah yake gaba wannan ita ce ka'ida so daga in kana kin wani da Allah yake yana son shi to kai tsaye kana kin Allah idan kuma kana kin Allah to duk wani ko waliyin Allah to kana kin sa ka'ida kenan domin ita soyayya tana da sharuɗa daga cikin sharuɗanta dole ka dace da wanda kake so a ji abin da yake so شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته لا إسلام فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب عداء الحديث وتدعي حبا له ما ذاك من إمكاني وكذا تعادي جاهلا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان تشق المحبة شعر سويا عن توافق من تحب على محبة بلا إسماء كذاتي لو أنك كي سوما تغدى كسابا مسا إذن يتي ينا سموني تقيما قسوش فإذا ادعيت له المحبة إذا كتي كلا سمى سوينك أما مع خلافك ما يحب أما كما كان سابا بن يكيسو فأنت هو تنكريا كيسو haka nan ya za ka yi ka ce kana ƙin wanda masoyinka yake so ina soyayya take so daga idan ka ce kana son wani ba Allah ba ma subhanahu wa ta'ala to sharadin soyayya ta gare shi shine ka so duk wanda yake so ai wani mawaki da soyayya ta kama shi ba shi cewa ya kalli wani makiyin shi ne asali amma sai ga a fuska ya kama da masoyi sai ce to an fasa gaba yace ashbahta a'dadi kuntu uhibbuhu in kana haddi minka haddi minhu ce ai da shi wallahi masoyina na ga wani wanda nake kin shi sai naga kun yi kama da shi a fuska a fuska kawai suka yi kama sai na ce to yanzu ba na gaba da shi ya zama masoyina shi ba tunda ya yi kama da masoyina kaga ashe da ƙarya take ba su san Allah ya za a yi wanda Allah yake so cikin mala'ikatul muqarrabun mala'ikun sa na kusa kusa su ce ba ta san shugaban ma mala'ikun mala'ika Jibril alaihi salam kaga shi ba soyayya suke ba babu soyayya sun makiyan Allah wannan ita ce ka'ida الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول فإن قيل لما خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما me yasa Allah ya ware mala'ika Jibril da Mika'il ya ambace su a kebe alhali ai suna cikin mala'ikun Allah man kana abuwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai kuma sai yazo ce ne wa Jibril wa Mika'il me yasa aka ware Jibril aka ware Mika'il bayan kuma ai suna cikin mala'iku kamar misali sai ka ce ‘yan aji sun zo duka sai ka ce monita bayan su a'a to monita ba dan aji ba ne monita dan aji ne to ka ce duk wanda yake gaba da Allah yake gaba da mala'ikun Allah da manzannin Allah sai kuma aka ce yake gaba da mala'ika Jibrilu da Mika'il to lalle Allah abokin gaban kafirai ne to me yasa aka ambaci mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'il bayan an ambaci mala'iku a baya al-Imam al-Qurtubi yace an yi tambayar nan ya za a ba da amsa qila lahu sai a ba mai tambayar amsa sai a ce khassahuma bizikri tashrifan lahu an ambace su a keɓe saboda a girmama su malaman mu suna da ka'ida malaman balaga suna cewa zikrul khasi ba'da al'am dalalatu ala al-inayati bi amri al-khas idan aka ambaci gamammun mutane gabaki daya sai kuma su aka ware wani daga cikinsu aka sake ambatarsa to wannan yana nuna yana da matsayin da sauran ba su da shi tanazzalul mala'ikatu ya ka ce warruhu fiha arruhu mala'ika jibril ba kawai raji tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna tattauka a lailatul qadr warruhu sannan mala'ika jibril yana sauka kaga mala'ika jibril suna cin mala'iku to amma me yasa aka ambace shi tashrifan lahu wa inayatan bi sha'nihi saboda a girmama shi a nuna shi na daban ne a cikin mala'iku kamar yadda muka buga misali muka ce sai ka ce yan aji sun zo ko ɗalibai sun zo monitar su ma ya zo to monita baya cikin su yana cikin su amma an ambace shi a keɓe bayan ya shiga cikin su da ambato saboda ne saboda yana da wani matsayin da ba su da shi ai ba kowa bane monita shi kaɗai ne monita amma kuma bai zama monita ba sai da ya zama ɗalibi ko ba a ɗauko monita daga wajen ɗalibai a cikin ɗalibai ake sa monita to amma sai a ce ɗalibai sun zo monita ma ya zo saboda monita na da wani lamari na musamman da sauran ɗalibai ba su da shi ina jin mun gane to shine ita ce amsa ta ba kama qala ta'ala sai al-imam al-qurtubi sai ya buga mana misali sai ya ce fihi ma faqihatun wa nakhlun wa ma fihi ma faqihatun a cikin aljannatai guda biyu da za a ba ɗan aljanna fihi ma a cikin su akwai fakihatun akwai fruit akwai 'ya'yan marmari akwai ababen ci masu daɗi masu zaki kaga fatiha sai ka ce wa nakhlun da dabino wa nakhlun da dabino ɗanyen dabino wa rumman sannan akwai rumman da dabino ɗanye da rumman za ka cikin 'ya'yan marmari suna ciki amma da rumman da dabino ɗanye suna da wani lamari na musamman da sauran 'ya'yan marmari ba su da shi shi yasa sai aka ambace su bayan an ambaci 'ya'yan marmari da baki da to shi ne wannan amsa ta farko ce amsa ta biyu khussa li anna yahuda zakaru an ambace su a keɓe domin yahudawa ai sun ambace su yahudawa sun zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne man sahibu ko tambayar su ta biyar da suka ma'anar sallama suka ce idan ya amsa musu za su imani da shi suka ce man sahibuka wane ne yake ka maka wahayi sai manzala su ne ce jibril ai jibrilu alaihi salam sai suka ce a a a a a za ka aduna za ka alladhi ya'ti bil harbi wal qitali wal adab ولو كان ميكائيل الذي يأتي بالقطر والنبات والرحمة لآمنا بك جبريل ليك كامك وحي فبذان إيمان لك أيضا ai jibril shi yake kawo yaƙi shi yake kawo kashe-kashe shi yake kawo azabobi da a ce mala'ika mika'il ne mai kawo ruwan sama da fitar da tsirrai da rahama to da mun yi imani da kai to kaga tunda sun ambace su suka ce jibrilu aduwwuhum wa mika'ilu waliyuhum suka ce jibril abokin gaban su ne amma mika'il shine masoyin su to shi yasa sai Allah ya ambace su bayan ya ambaci mala'iku gabaki daya من كان عدوا لله وملائكته ورسله سيتي وجبريل الذي قلتم انه عدو لكم وميكائيل الذي قلتم انه وليكم جبريل da kuka ce makiyinku ne da mala'ika mika'il da kuka ce masoyinku ne to shi yasa sai aka ambace su wa nazalat al-ayatu bi sababihi ma kuma aya ta sauka saboda sababin ambatan su da suka yi fa dhikruhu ma wajibun ambatansu ya zama tilas kenan li Allah ta kula yahudu domin yahudawa kar su ce inna lam nu'adillah wa jami'a malaikatihi kar su zo a ai mu ba ma gaba da Allah ba ma gaba da malaikunsa duka fa nassa Allah ta'ala alaihi wa li ibtali ma yata'awwalunahu min at-takhfif sai Allah madaukakin sarki ya ambaci Mika'ilu ya ambaci Jibril saboda ne domin a bata tunanin Yahudawa kar su je su wani tawilin da ba su ce a ai mu ba mu ce kaza ba shi sa sai aka ambace su gabaki daya aka ambaci mala'iku gabaki daya bayan an ambaci mala'iku gabaki daya kuma sai aka zo aka ware jibril da suka ce abokin gaban su ne kuma aka ware mika'i da suka ce shine masoyin su sai aka ce duka wanda yake gaba da su to Allah yake gaba da shi duk kuma wanda yake gaba da waɗannan to kafiri ne shi kun ga wannan ita ce ka'ida sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ولقد أنزلنا إليك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نعم وما يكفر بها إلا الفاسقون Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dawo da bayani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta ba mu bayanin Yahudawa da irin miyagun ɗabi'unsu da miyagun halayensu da miyagun maganganunsu da miyagun aƙidunsu da rashin kunyar da suke da shi da rashin ta'ido da rashin faɗan abin da yake daidai shi Allah madaukaki sarki sai ya dawo yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wa fihi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai lallatar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Allah yana ce masa kyale su duk waɗannan miyagun ayyukan da suke yi kyale su kai nawa ne ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة تبس والله أنزلنا إليك آيات حقيقة من سلك مكة لوسو آيوي بينات وأن سك أتيلي سكي بعض بكاتا ولبياني ليسو وما يقوم بها إلا الفاسقون amma babu masu kafirce wa waɗannan ayoyin da muka saukar maka illa al-fasiquna shi wanda suke fasikai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi yace anzalna ilayka alamatin wadihatin dalatin ala nubuwwatik ya kai ma'aikin Allah muna lallata kwantar da hankalinka haƙiƙa mun saukar maka da wasu alamomi wadiha waɗanda suke a ɓalo-ɓalo suke a fili da lafin alamun wata waɗanda suke nuni zuwa ga annabtarka annabtarka ko da yahuda sun ce ba su yi da kai ba kakka damu kakka damu idan rana ta fito sai tafin hannu yanzu ce zai kare ta kaga ba zai ba zai yi ba so daga Allah ya yadda ya saukar maka da tsari to ya kudawa ko da su ne dukkan duniyar nan alhaji su kirgagu ne an san inda suke har yau da suke jin suna faɗaɗa a duniya har yau yahuda kirgagu ne a duniya gabaki da yahudawan duniya sun ka tattara su su kai mutanen kano yawa kakaf yahudawan duniya da inda suke zaune a kamarsu ta Isra'il wanda suka kirkira da ƙarfin siya aka kirkira musu aka ba su ka fashe ta da ƙarfin siya da inda suke a irin su Amerika da Ingila da sauran ƙasashen Turai da duk inda suka shiga da wani bangare na Iran a Sahara duka da baki dai idan ka kirga Yahudawa duniya ba su mutane miliyan goma ba takab dan waɗannan 'yan adadin a cikin duniya sun ce ba su yi da annabta ka ba ai kaga ba abin damuwa ba ne so daga Allah yana da lafiyar manzo Allah su sanar ya ce masa hakika mu so kan maka da alamomi waɗanda za a kalle su a tabbatar da cewa kai annabin Allah ne kuma waɗannan alamomin suna shaida akan cewa kai annabin Allah wa tilka al-ayat hiya ma hawa kitabullahi alladhi anzalahu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan alamomin waɗannan ayoyin da muka saukar maka su ne ababen da littafin da muka saukar maka ya kunshe su alqur'ani lafazin al'aya a larabci musamman larabcin qur'ani malamai suka ce yakan zo da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin sa akwai al'alama alama aya alama ayatul alama sannan lafazin al'aya a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar mu'jiza وما يريد من آية إلا هي أكبر من أختها آية لنا علامة sannan. mu'jiza sannan aya na zuwa da ma'anar majmu'atun min al-kalimat wasu dunkulallin kalmomi waɗanda suka dunkula a cikin alƙur'ani kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya ce to duk wannan ayatun bayyinat da Allah ya karma manzalar sama a cikin alƙur'ani sun kunshi wannan ayoyin alƙur'ani alamomi ne da ake kalla domin a tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu larabawa masu fasaha ayoyin alqur'ani suka ja suka musulunta ɗaya daga cikin su da yaji annabi sama yana karatun alqur'ani da suna cewa manzo Allah ta sama innahu shahidun mu'allamun majnun sha'irun kahirun da haka suke sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manya-manyan tsoron nan ya laɓe yana sauraron karatun annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshe ka ta hakuri yayi yace inna fihi la halawa wa inna alaihi la talawa yace wallahi a cikin alqur'ani akwai daɗi sannan saman wani abu ne mai ɗauke hankali hakin so da haka ya ja wasu da yawan su suka musulunta sannan kuma alƙur'ani mu'jiza mu'jiza kuma da ba a taɓa yin irin ta ba mu'jizozin da annabawa suka zo da su suna tafiya ja'an nabiyuna bil ayati fansarabat wa ji'tana bi hakimin laysa yansarif آياته كلما طال المدى جودد يزينهن جمال العتق والقدر هذا آية القرآن ما تصنفها معجزة معجزة يعني ما تأخذ القرآن معجزة جاء النبيون بالآيات فانصرفت النبوات وجود معجزوز تلك معجزوز لم تنتفع أين عصا موسى إذا سندأنا موسى تنام مرتد أين يد الوضاعة إلى أن ننزل هبكي بايا أين طب عيسى عليه السلام هنالك تنشر النبي عيسى ينام بايا أين ناقة صالح إلى تابوع النبي صالح عليه السلام باكى أما وجئتنا بحكيم غير منصرم أما من ذا سما يا زومن للتاج من هجمة غير منصرم وند بزير وجه آياته كلما طال المدى جودة آيوين القرآن كل idan zamani ya tsawaita sababbi suke zama idan kana tadabburin alqur'ani kana jin dadin karatun alqur'ani kana jin larabcin da ke ciki sai ka ji kamar yanzu ake saukar da shi idan ana karanta shi kana karantawa ka ji ka gaji to wani na ɗauka yana karanta ko sai ka ji ya maka addu'a sai ka ji ya maka addu'a kai ma kuma kana buƙatar ka karanta shi ha wannan qur'ani ce to daga alqur'ani ayoyi ne bayyana ayoyi waɗanda suke a fili sannan hukunce hukunce alqur'ani ga su nan kaza in ka aikata kaza gashi in ka aikata kaza gashi in ka aikata kaza gashi wata ayoyin alqur'ani sai kaga idan kana karanta su kamar wasu masail ne na fiqh kaza kaza kaza kaza kaza kaza kage ne saboda haka su ne ababen da alqur'ani ya kunsa min khafaya ulumil yahudi wa maqdumi sawa'i akhbarihim wa akhbari awailihim da kuma boyayyin ilmoma wanda yahudawa ba sa san a bayyana sai qur'ani ya zai bayyana su akwai abubuwan da yahuda ba su san a bayyana daga cikin abin da yahuda ba su san a bayyana akwai sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sufofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura balo balo suke to manzon sama sai zo yana bayyana ma yana bayyana abin da suka umma والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم sannan sai ga shi Qur'ani ya zo yana bada labari abinda babu wanda ya san shi sai malaman Yahudawa su kadai suka sani amma manzon sama kawai sai ga shi ya zo yana bayyana komai yana musu bayani yana bayani yana cewa gashi kaza ne kaza ne kaza ne sannan wa ma harrafahu awailuhu wa awahiruhu wa baddaluhu min ahkamihim allati kanat fi tawrah sannan alqur'ani yazo yana bayanin abinda magabatan yahudawa da yan bayan suka canza a cikin at-tawrah sai ga alqur'ani yazo yana fitowa da wannan abin fili abinda malaman su na da suka canza da abinda malaman su na baya suka canza sai ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta wa mutane yana cewa kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ana ta fitowa da abu to shine kaga wala an anzalna ilayka ayatin bayyinat hakika mun so kai maka da ayoyi alamomi mu'jizozi waɗanda suke bayyana wanda suke a fili suke babu wani abu da ake koyewa a cikin alqur'ani domin gaskiya ne shi ga baki ɗaya tun daga farkon sa har ƙarshen sa cikin sa daban da gaskiya ne so da ka ba wani abu da za a koyi sabanin su goye guda waɗanda suke gaba da kai abin da suke shine su ɓoye abin da suke so ba su san a gani abin da kuma suke so a gani sai su bayyana shi an faɗa mana ko bara cewa yahudawa sun zo suka tambayi manzon Allah su san cewa wani daga cikinsu da wata mata a cikin sun yi zina me za a musu manzon sun ya ce ai akwai hukuncin zina a cikin ku ku je ku karanta a tawara wani lalatacce a cikin su yake cimshi Abdullah bin Suriya ya zo da attaura sai ya buɗe attaura ya zo zai hada attaura a ƙasa sai masu ne ce a ka a ɗora attaura a ƙasa annabi sama yana da fulansa sai ya ɗauko wannan fulan sai ya bada sai ce a ɗora attaura a kai da wannan malamai suka ce baya cikin mutunta alƙur'ani ta aje alƙur'ani a ƙasa sai dai ka ɗora wani abu ka ɗora shi a sama to a taura manzon da sama sai ce to a bude aka bude a taura Abdullahi ibn Sumi ya yi bude sai ya karanta ayar farko sai ya karanta ayar karshe sai ya danna ta tsakiya wancan Abdullahi ibn Salam da aka ba mu labarin sa jiya ko shekaran jiya sai ya ce daga hannunka sai da daga hannunsa fa idza fiha ayatul rajuli sai ga ayat take bayanin cewa idan mutum ya zina a jefe shi idan mace ta yi zina a jefe ta kaga sun kasance ne suna ɓoye gaskiya ba to sai manzo Allah sama ya fito da wannan gaskiya ya fito da ita bado bado ya zo yana karanta wa mutane abinda ba sa san a bayyana wa mutane kaga dole hankalin su ya tashi shi yasa dole hasada ta kama su kiyayya ta kama su gaba ta kama su su zama ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon sama ya zo ya bayyana duk abin da sun kasance suna ɓoyewa wanda ba sa son mutane su gani فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن لا يكون وأن الأبوة التي تقول وقلوا قلوا أتكل التابنسا وأن يتكرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أمره الآيات البينات شيء كسر شيء لك شيء لما لما زر الله صلى الله عليه وسلم لما رمى القرآن شيء كسر شيء أقوي آوي وأن تتبين له لمن أنصف نفسه قوان لي ما كانش عادلش in dai ka ba kanka adalci to ayoyin alkur'ani da ka ji su za ka yi imani da su kai ka san ba maganar mutum bace kai ka san ba san zuciya ba ne ولم يدعه إلى إهلاك الحسد والبغي sannan kuma dukkan mutumin da Allah bai jarrabe shi ran shi ya gayyace shi zuwa ga halakarsa ba ta hanyar hassada da kiyayya da gaba to zai yi da alkur'ani ya imani da ayoyinsa kuma ya bi su ya aiwatar da su a cikin rayuwarsa wannan ita ce ka'ida so da kanan Allah yana lallatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar masa da cewa tabbas abin da ya sokar masa gaskiya ne ko ya gudawa sun yadda ko ba su yadda ba ko sun bi ko ba su ba ko sun yi imani ko ba su yi imani ba ayoyin Allah Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sannan ayoyi sun shafa dukkan wasu hukunce-hukunce da suka zo kafin sa إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات domin duk mutumin da ya zama yana da fitra salimiya fitira abin da Allah ya halicci mutum da shi na asali na gyararriyar zuciya da tunani mai kyau da kwakwalwa lafiyayya su ne ake ce musu fitira to duk mutumin da ya zama kwakwalwar shi lafiyayya ce zuciyar shi lafiyayya ce bai samu gurɓata ba a cikin kwakwalwarsa da zuciyarsa to zai yarda da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na waɗannan ayoyi shi sa duk wanda kaga bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabbas ba yi da ba ba yi da abin duniya ba yi da abin lahira yana cin halaka so daga wannan ita ce ka'ida kuma wannan abu da manzo Allah sama ya zo da shi kuma a san malamin shi ba zuwa wajen wani yake yi ba yake koya hatta waɗanda suka ce lama yu'allimuhu bashar da Allah ya tashi musu rabbi sai ya ce lisanu alladhi yuhayyuna ilayhi adamiyyu wa hada lisanu arabiyyun mubin suna cewa wai koya ma manzo Allah sama ake yi har wasu da ƙarfin hali suka ce wai manzo Allah sama yana zuwa Qa'if ne ya je wajen wani bai hude wanda baya jin larabci bai iya larabci ba wai shi yake koya ma manzo Allah sallallahu alaihi alqur'ani sai manzo sama ya dawo Makka sai ya zo yana ce mutane ai Allah ya masa wahayi sai Allah ce lisanul ladhi yuhiduna ilayhi ai harshe yaran wannan da suke nuni zuwa gare ki suna cewa shi ke koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajamiyu bagwani ne bagwari ne ba balarabe bane shi wa hada lisanu arabiyyun mubin shi ko hakan da manzon sama yake magana da shi na alqur'ani arabiyyun mubin larabci ne shi wanda ya kasance kuma mai fasaha to ya za a mutumin da bai iya talisanci ba a ce ya koya ba mutumin da yake mutumin da yake bai iya talisanci da za a ce ya koyi ya koyi larabci mutumin da bai iya talisanci ba za a ce ya koya mutum larabci bai iya larabci ba ta nisanci kawai ya iya to ya za a ce akwai amfani larabci haka ba zai yi ba ƙa'ida ita ce ba ka koyar da abin da ba ka iya sannan ana koyo ne wajen wanda ya iya in ka ga wani ya iya to ya koya ne wajen wanda ya iya to su sun sha bambam wancan lisanuhu a ajamiyu shi kuma lisanun nabi sallama arabiyyun mubin annabi yana magana da larabci shi kuma wanda yana gwaranci ne ya yahudanci yake yaran sa na hiburi ne sai ya zai ce akwai manzo Allah sama alqur'ani manzo Allah sama bai koyi alqur'ani wajen wani ba illa malaika jibril alaihi salam wanda ya huda wannan ke kinsa kamar Allah yana ce mana haka sai Allah ya ce wa mai kuma biha illa fasiqun ba waɗanda suke kafirce ma waɗannan ayoyi ba fasikai su ne suke kafirce ma ayoyin Allah idan an karanta musu ayoyin Allah sai suke yarda da su العلامة ابن جرير الطبري يشيء وما يدحد تلك الآيات الدالات على صدقك ونبوتك التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها منهم إلا الخارج منهم عن دينه كما أن لا ينشئ يا قيمة أيسن الله ka sha kurmanka babu wanda yake kafirce ma waɗannan ayoyin da na saukar maka waɗanda suke a fili suke ɓalo-ɓalo face wanda ya kasance ya fita daga addininsa alfasiquna nan alkhaliduna an dinillah domin lafazin alfisq kamar yadda za mu gani yana nufin alkhuruju an shay ka fita daga wani abu shine sai a ce fataka shi yasa can Allah madaukakin sarki yana da yana tabbata shaytan sai ce fa fataka an amri rabbih fa fataka an amri rabbih fa kharaja an amri rabbih Allah ya ce musu su yi sujada to sai iblis fa fataka an amri rabbih fa kharaja an amri rabbih sai ya fita daga yi masu daga daga umarnin Allah ya kuma Allah da so daga ba mutumin da yake kafirce ma ayoyin Allah sai mutumin da ya kasance mai fita daga da'ar Allah التارك منهم فرائضي عليه wanda ya bar na waɗanda na dora masa farilla farko ko akan ka ita ce kai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi fil kitab alladhi yadinu bi tasdiqihi a littab da littafin ya kafirce ma littafin da alhali da shi yake addini fa amma al mutamattiqu minhum bi dinihi amma duk mutumin da ya riko da addininsa wal muttabi'u minhum hukma kitabihi kuma wanda yake bin hukuncin littafin Allah fa innahu billadhi anzalta ilayka min ayati musaddiq to zaka same shi imani da abin da na saukar maka zaka same shi ya gaskata duk mutumin da ya imani da Allah to jira yake a faɗa masa duk abin da yake na gaskiya yake ha ba da wannan bane sai za ku kare sunan as-siddiq الصديق شين المصدق الصديق المصدق كده بجد سيدنا ابو بكر ne za a zo bai nan sai a ce masa ai manzon sama ya ce kaza abun ban mamaki sai manzon sai sai na abu bukar ce in kana qala faqad sadaqa in har manzon sama ya faɗa to gaskiya to da wanda ne ya samu siddiq shi yasa wata rana manzon sama yana zaune da shi da sahabbansa باب أبو بكر باب عمر أول رضي الله عنهما sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce ya kasance a cikin waɗanda suke kafin wani mutum ya samu saniyar da ya hauta sai ya rika dukan yana mata kaini irin yadda ake majaki ko yadda ake madoki domin ya sauri sai wannan saniyar ta su ta wani sai ta ce wallahi ma ni ajin hada ku liqsu shi kai ba dan haka aka halice ni ba an halice ni ne dai yi noma ya ta ka zo ka hau kuma ka duka na sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat sai bakin Allah abun mamaki sanya ce magana mazan sama ya ce abubakar da umar sun yadda ni ma na yadda kuma ba su da kaga siddiq ke to duk mutumin da ya imani da Allah zai zama duk abin da Allah ya tsokar to saddiqun bihi zai zama mai gaggata shi amma wanda dama ya kama shi to duk abin da aka faɗa masa ba zai ba irin wannan ayar akwai kwatan kwaciyarta a cikin suratul nur wa laqad anzalna ilayka ayatin mubayyinatin ko wa mathalan min alladhina khalu min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin kaga ni ko wa laqad anzalna ilayka ayatin mubayyinatin kaga nan an ce bayyana can ko sai aka ce mu bayyana bayyana can bayyana ismul fa'il ne na fi'ili mai harfa bayyana bayyanatu daga bana dinu ne ko wannan kuma mu bayyana a bana yu bayyinu ko ko bayyana yu bayyinu mu bayyana masu bayyana kaga ni kusan da aka yi kan anzalna ayatin mubayyinat a suratul nur babu ilaika za ka ce kuma babu wawu laqad anzalna ayatin mubayyinat ko wallahu yahdi man yashaa ila siratin mustaqim to wannan ita ce ka'ida saboda haka duk mutumin da ya kafirce ma ayoyin Allah fasiki ne shi darasin da suke cikin waɗannan ayoyin guda biyu darasi na farko anna mu'adata jibril wa sa'iri malaikati anna mu'adata جبريل وسائر الملائكة والرسل معاداة لله جابا دا ملائكة الله جبريل دا جابا دا سورة ملائكة دا سورة منزلي تو كي تي جابا شي دا الله mutum ya ce baya kaunar wani mala'ika daya daga cikin mala'ikun Allah musamman Jibrilu to ya ce bai ga ba mu shi da Allah haka mutum ya ce ba ruwan shi da wani manzo na Allah kwara ɗaya to ya ce ba ruwan shi da manzannin Allah duka darasi da biyu anna mu'adat Allah ta'ala kufru gaba da Allah kafirci domin gashi Allah madaukakin sarki ya ce fa inna Allah aduwwun lil kafir man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafir sai ya zama ma saboda Allah ya nuna mana mahimmancin gabar da yake da ne gaba da wadancan sai ya sake ambatan sunansa kaga da ya ce man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril fa innahu aduwwun lil kafir sai Allah ya ce fa inna Allah aka fito da sunan Allah shi ne abin da malamai suke ce mishi fihi waqfu المضمر مكان أو فيه وضع المظهر مكان المضمر abinda ya kamata a koye shi ne sai aka bayyana shi saboda wata fa'ida ta bala'a a fito da abin fili misali sai kana magana da wani misali a ce ɗanka sai ka ce masa ka tafi injin ɗin nan ka dawo da wuri ka tafi injin din nan ka dawo da wuri kaga a magana za ka ce idan ba ka dawo da wuri ba to kaza to sai ka ce in ba ka dawo daga injin din nan da wuri ba ka sake ambatan injin domin ka nuna musu iya injin din nan fada da muhimmanci ka tafi injin din nan da wuri ka dawo idan ba ka dawo da wuri ba ka ga cire inji ko a lura ta farko amma a lura ta biyu ce idan ba ka dawo da wuri daga injin din nan ba to kaza zan ba to shine fa inna Allah aduwwun lil kafir man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafir so da kan mutumin da ke gaba da Allah kai sai kafiri ba musulmi bane shi na uku anna mu'adat rasulin wahidin min rusulillahi wa adat mafhum bi nabiyyi gaba da manzo daya da kafirce ma manzo daya to kafircewa ce da kuma a gaba ce da baki ɗaya da dukkan manzannin Allah duka darasin na hudu anna alqur'ana ayatun wadihat alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke masu a fili ay alamatun zahira alamomi ne da Allah madaukakin sarki ya aza su a hanya domin mutum ya amfani da su ya shiryu ومعجزات ظاهرات سنقوا معجزوزين قاقر في قيوني قاقر في قيوني قلوبة طوان زمن يولى أكيد شيء سو كع القرآن في يد شيء القرآن يولى لمن كره إلى غيره da abin da ya shekara dubu biyu da dari hudu da wasu ɗoriya ka ga yana neman ƙarni ɗaya da rai ƙarni akan ce shekara dubu ƙarni wani zuwa shi ne nake nufi ba shekara ɗari ba shekara kuma su malamai suna ce mata kare miliyoniya ba kamar da ake cewa miliyoniya to miliyoniya wasu kan ce kar duk da lafazin karin an fi amfani da shi a shekara ɗaya ne amma wasu malamai suna ganin shekara dubu ma ana ce mata karin to shekara dubu da rabi har yau an kasa samun wani da zai shishigi ya ce gashi ya zo da yin alƙur'ani dole da suke haukarsu ko su je su haɗa wani larabci wanda da za a ba ɗalibin haya kaza da kila da sai sai ya kashe kashe ma da larabcinsu ya jajja musu layi sai zo su sun kwaikwayi alƙur'ani kaga tsabagen hauka ne har yau wanda ke tabbatar maka gaskiya alƙur'ani sannan wa'amuru wa'awamir wa nawahi ba'ira sannan kuma ƙur'ani umarni ne da hanyar waɗanda su kasance masu haska kama mutane sharafi na biyar a cikin darasin da waɗannan ayoyi suke karantar da mu inna ma ya tsaji bil qur'ani waɗanda suke shiryatuwa da qur'ani su masu imani kun kaga Allah ya shiryatar da kai qur'ani na ma tasiri a cikin zuciyarka to ka tabbatar da kai munna a taya ka munna cewa kai mai imani ne da izinin Allah darasin na na shida na ƙarshe inna ma yaqulu bi hadithati ba wanda yake kafirci ma ayoyin Allah sai ba ta kai fasikai a nan lafazin fasiki asali a luga ta shari'a idan aka ce fasiki akan yi amfani da shi a matsayin kishiyar mumini kamar yadda ake amfani da lafazin kafiri a matsayin kishiyar musulmi idan aka ce huwa muslimun kishi ya fice ya zama mai kafir wani musulmi ne yana cikin da'ira ta musulunci idan aka ce wani kafiri ne to shi kuma baya cikin da'ira musulunci shi kuwa an ce mu'minun musulmi amma wanda ya koyu da wata sifa mai tsara dokokin Allah shine mu'min kishi ya shi kuma sai ya zama fasik fasik fasik ce to amma qur'ani shi yana amfani da lafazin alfasiqun a matsayin kafirai kamar yadda yace innal munafiqina humul fasiqun lalle munafiqai ba su kai kaga ba su nan ba kafa sai kawai ake ne ana nufin kafirai ke kafirai to da lafazin alfisqu yana daukan ma'ana alfisqu suka ce abin da ake ce alfisqu shine alkhuruju an shay'i ko alkhuruju an ta'a fita daga da'a idan aka ce fulanun fasikun ai fulanun kharaja an ta'atillah idan mutum ya zina to sai a ce fasiku fasiki ya annahu kharaja an ta'atillah saboda ya fita daga yima Allah da'a Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina kan ku kusanci zina shi kuma ne sai ya kusance ta ya aikata kaga yanzu ne kharaja an ta'atillah fa huwa fasiku ya fita daga yi wa Allah da yanzu ya zama ne ya zama fasi to amma a nan bagira ana nufin wa ma ya ko bi hadin al-fasiqun kaga ba zai yi dadi ba wata kila a ce wa ma ya ko bi hadin al-kafir sai aka ce wa ma ya ko bi ha sai aka ce illa al-fasiqun al-fasiqun nan na wakiltar ba ina wakiltar kafirun kafirai wani babban malamin lugha al-imam ibn al-a'rabi ya kalma alfisku ya ce wata kalma ce mai ban mamaki ya ce lam nusma qattu fi kalamin jahiliya kalma ce ta larabci amma kakaf a cikin maganganun da laraba suke kafin zuwa musulunci ko a wakensu ko a karin maganarsu ko a hukumokinsu ba a taɓa jin ya ce fasiki ba sai da ƙur'ani ya sauka wannan yana cikin mu'jizozin alƙur'ani da yadda alƙur'ani ya zo ya ba larabci gudunmuwa alƙur'ani ya zo ya ba larabci gudunmuwa to daga ciki akwai wannan kalmar ta alfis shi ne sai ce wa haza ajab ya ce wannan abun ban mamaki wa huwa kalamun arabiyyun wa lam ya'ti fi shirin jahili ibn al-arabi yace wallahi kalmar fisq kalma ce ta larabci amma ko ba ta jin ta kalmar da ta zo cikin kalmomin laraba ka zo da shi ba sai da alqur'ani ya zo sannan ya ambace ta to wannan su ne wasu daga cikin darussan da za a iya fitarwa a cikin waɗannan ayoyi aya ta casa'in da takwas da kuma aya ta casa'in da tara a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana garin mu Allah ya saukar mana da ruwa mai amfani wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh